rage shi yayi yawa da cikin
من المشركين ثم لم ينقصوكم ثم لم ين... ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين أهد عند الله وعند رسوله إلا الذين آهدتم إلا الذين آهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين يا صبر شاء ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1437 wanda ya daidai da 18 ko ko 19 18 ga watan 6 miladiya shekara ta 2016 eh akwai wani bawon Allah da ake ce masa alkasim shek kasim ne ko eh eh hoto racin zai kawo mana ziyara bayan la'asar din nan ya sanar da mu ne idan kada ya zo kwasan ba tare da mu sani ba amma mu ba tare da bata lokaci ba da mu ci gaba da karatu mu kamar yadda ya saba kafin ya iso
sun ce aya shitar ne ko ishtarar bi aya tilla sun ce aya shitar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون
to shi kenan aya ta farko aka jawo ga bakin namu sun zo ana ga za mu dan dakata sai idan mun dan abin nan sai mu ci gaba da karatu mu bismillah ga wuri a bismillah ga wuri bismillah ga wurin zama yawa, bismillah assalamu alaikum ya kokari hayyak alhamdulillah hayyak alhamdulillah ana assalamu alhamdulillah yawa Ah, ga bakon mu ya iso wanda nake ba ku labari ce wanda ya kawo mana ziyara ta yan uwantaka ta yana ga za mu ba shi dama dan isar da sako wanda zai zama mana nasiha ko faɗakarwa ko tambayi da akan wani abu duk da ya shafi wani addini mu na musulunci tunda addinin musulunci abu ne mai faɗi dole idan ka tattauna kan wata matsala ka samu akwai matsalar da baka tattauna akan ta ba saboda haka nan za mu ba shi dama kofa a buɗe take duk wani abin da yake ganin zai mana amfani da sauran yan uwa musulmi waɗanda ba su samu zuwa a wannan lokaci ba wadda ina ganin su sai da daddare za su zo to amma tun da za a saka kafafen watsa labarai insha Allah yana ga abin da zai faɗa eh, da yawa har mata ma da suke cikin gida insha Allah da sauran yan uwa dai har waɗanda suke ƙauyuka da su amfana da shi wadda haka malam ba mu ƙayyade maka ba duk wani abin da kaga zai mana amfani mun baka dama ka isar Allah ya saka da alheri bismillah eh, bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحقيقة na ziyarci wannan makaranta mai albarka domin sada zumunci abu na farko abu na biyu kuma domin in saurari karatu to wannan shine asad na zuwa na wannan makaranta mai albarka sada zumunci da kuma sauraron karatu to shi ya sama da na shigo na yi kokarin in nemi wuri in zauna daga baya abokanan tafiya suka ce a matso gaba to bayan na matso gaban ma neman koda ya ji abu ya san shi to yayin da aka kara maimaita masa wannan abin da ya sani ya ji sai zanto an tunatar da shi kuma an ƙara zabarar da shi to mafita ga rayuwar kowane musulmi shine ruko da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi yasa al-Imam al-Barbahari rahimahullah farko farkon littafin sharh sunna yake cewa ya kai mai karatu ka sani cewa musulunci shine sunna sunna kuma ita ce musulunci to da haka na fita ga kowane musulmi shine rayuwa da riko da wannan sunna ta annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi yasa za mu ga magabata ba sa sakaci ba sa ja da baya wajen aiwatar da wani abu wanda ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin abin da kai a yau ta iya yiwa in ka ji ko ka karanta ko gani ka tsoka akan cewa wannan ai bai kai a ce za a ma aiwatar da shi ba a matsayin sunna to su magabata ba sa sakaci ba sa wasa saboda gamsuwa da yadda da cikakken yaƙin da suke da shi kan cewa tsira da kubuta to ana samun su ne karkashin biyayya da riko da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi yasa al-imam Abu Amr Abdurrahman bin Amr al-Auza'i rahimahullah ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Sham yake cewa kamar yadda al-Imam al-Lalaka'i ya fitar a littafin sa Sharh Usul Itikadi Ahli Sunnah wal Jama'a bi isnadin sahih yake cewa naduru ma'a sunnati haythu darat muna kewayawa tare da sunna da ita kewaya abin nufi sunna ita ke juya ba muke juya ta ba sunna ita ce take tafiyar da mu ba mu muke tafiyar da ita ba to wannan shine abin da nake so in gina maganar da shi malayi ne ma in yi don mu gane inda aka dosa da kuma ina mafita take wannan mafitar ta yadda idan ka bi ta sai ka samu tsira ka samu kubita ka samu dacewa da dukkan abin da yake na alkhairi a yanzu alhamdulillah bisa cikar ni'ima ta Allah subhanahu wa ta'ala a kanmu sai zama da mun samu sauƙi da sauƙaƙewa wajen sanin sunnoni na annai Muhammad sallallahu Alaihi wa ala'alihi wasallam a sakamakon malaman da Allah ya hore mana irin su malam suke karantar da mu dare da rana wanda a lokutan baya za mu ga magabata ba su sami irin wannan damar ba ba su sami ta ba amma burinsu da kwaɗayinsu da sansu da ƙaunarsu yaya za su yi siriski wata sunna ta annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam don su aiwatar da ita shi yasa dare da rana cikin neman ta suke mu kuma a yanzu gashi ana jinta amma kuma sai ka samu ana sakaci babban abin damuwa da tashin hankali wanda in a irin lokaci ne na magabata to sai dai ka samu mutum ya fashi da kuka ya killace kansa a ɗaki yana ma fatan ya ma da a ce Allah ya karɓi rayuwarsa muna sane da hadisin abi basrat al-gifari radiyallahu an wanda yake cikin sunani abi daud bi isnadin hasan tafiya ce zai yi cikin azumi da haka sai ya dauko abincin sa ya fara ci tun kafin a fita daga gari sai aka ce ya zaka yi haka ka bari mana in an je bayan gari sai ce ah mun kai matakin haka da haka sai yake burin ina ma a ce ya mutu bai riski wannan lokacin ba to amma mu a yau ya muke su nema suke dare da rana su samu don su aiwatar mu kuma gashin samu muke dare da rana za ka ji a gidan rediyo za ka ji a anguwarka za ka ji a kaza za ka ji a kaza amma su tafiya suke dare da rana sa'idu bin al-musayyib rahimahullah kamar yadda al'imamu al-khatib al-baghdadi ya fitar a kitabin rashila bi isnadin sahih yake cewa inni la asiru layaliya wal ayyama fi talab al-hadith al-wahid nakan yi tafiyar darare da yinuka akan neman hadisi daya daga gari zuwa gari akan yi samu wannan hadisin dan ya aiwatar da shi a ce gashi ya tsayu da wata sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kuma saboda kwadayin su da dace wasu da tsayuwar su ko da hadisin ya zo musu a inda suke kamar yadda mu in dai malam yana karatu sifika za ta kai min gida ko bakin shagon da nake a shikenan ba sai na zo cikin masallaci ba ko kuma a zan ma ji a gidan rediyo da haka ba sai na zo don karatun ba to su koda suna samun saƙon ta wata hanya ba sai sun taka sun je ba to ba su haƙuri har sai sun taka sun je inda sunna take sun karɓo ta saboda kimanta ilimi abul aliya rufai bin mihran al-riyahi rahimahullah ahadu tabi'in ɗaya daga cikin tabi'ai kamar yadda al-imam ad-darimi rahimahullah ya fitar abu qaddima satasna lid-darimi bi isnadin sahih yake cewa mun kasance mukan ji hadisi a nan basara amma ba mu haƙura sai mun taka mun je madina inda hadisin ya zo mana mu je mu karɓo saboda hubbul ulu ba ma wadatuwa cewa ai hadisin ya zo mana mun san shi a'a sai mun taka mun je can tushen sa mun karbo a sifika tana kai mun a'a ba zan wadatu ba sai na zo na zauna malam yana gani na ina ganin sa ya zanto sakon daga bakin malam sifika take isar mu ba da gidan rediyo ba ina ganin sa to a haka magabata suka tsaye suka dajirce wajen kwaɗayi da neman ilimi sannan kuma dukkan abin da zai same su zai fuskance su na matsala ta fuskar malamansu to ba sa damuwa saboda suna da manufa ita ce manufar fahimtar sunna din da aiwatar da ita da haka ko da sun zo wajen malami sun samu wani irin abu na rashin daɗi na rashin kyautatawa masalan to wannan bai sa su fusata a sukan yi haƙuri suna ƙidaya hakan a matsayin cewa daraja ce gare su da karamci da ƙima misali akan wannan madauki al'amash suleiman bin mihran abu muhammad al-kahili sun malkufi rahimahullah الإمام الخطيب البغدادي يفتر ألتاه شرف أصحاب الحديث باستناد حسن al'amash shi a tsarin karatunsa da yake ba wa ɗalibai to bai yadda ɗalibi ya zama irin zaman da ne a gefen malam sai dai ka zauna gaban malam ka duka akan guyoyinka to sai zanto wata rana an yi bakon wani ɗalibi shi bai san tsarin makaranta ba saboda haka da ya zo sai zauna a gefen mara yana gani wannan shi ne girmama sai ɗan dukar da kai ƙasa al'amash bai gani so su shi sa ma ce masa al'amash tun ana karatu sai ya gane cewa ai akwai ɗalibi a gefensa to sai ya fara kako majina da ya wuce tufa wa ɗalibin don ya tashi can can in ya ba da hadisi sai ya kako majina sai ya tufa wa ɗalibin dan ɗalibin ya tashi to amma ɗalibin bai tashi ba tsawon awannin da aka ɗauka ana bada karatu har sai da lokacin tashi yayi sannan aka tashi sannan kuma ɗalibai suke masa bayanin cewa ga tsarin makaranta da yake washe gari kuma ya ƙara dawo haka magabatar hab bin giyaf rahimahullah wadda al-khatib ya fitar da wannan magana cikin sharafu ashabil hadith bi isnadin sahih irin tambayar da ake wasu malan suke hakuri saboda juriya da bewa da kuma fatan da muke na ikhlasin da Allah ya ba su to sai wani dalibi yace al-amash me isnadin wannan hadisin ana ka ka jawo hadisin kuma baka faɗi isnadi ba aina isnaduhu sai al'amin shi to yayi kyau sai ya kama ɗalibin sai ya buga shi jikin bango sai ya matsa shi wanda shine isnadin amma ɗalibin yana nan ya jure saboda mai san su da sunna amma mu yanzu wani karatun ma ya kubce maka baka zo ba ga wanda yake mai ma kokarin zuwa wajen karatu sai ce a to ai duk da wannan rana ban samu na je ba ai ba kuma za a sa a gidan rediyo ko kuma zan nemi mai rikodin din karatu kammala na san ya dauka sai in nema in ce turo min a su magabata ba sa sakaci ba sa wasa ubay bin sharik rahimahullah ɗaya daga cikin magabata kamar yadda as-sam'ani rahimahullah ya kawo littafin sa adabul imla wal istimla yace na halarci majalisin wani babban malami na hadisi taro ya kai taro to na zauna akan guyoyi na ana ta bada karatu su nake jin bayan sawuna wani abu yana tafiya kamar motsi haka kamar ana taba bayan sawuna da wani abu to saboda san ilimi irin nasu kada ma ya waiwayo ya duba mai ke faruwa malam ya faɗi wata magana ta kuce masa hankalinsa ya zanto ya rau biyu don haka sai ya jajirce ya cire ya tsaya har sai da aka gama karatu ya tashi yana yunkurin zai tafi sai wani ya rike shi ya ce tsaya dakata ya ce mai faru ya ce ai abinda kake ji a jikin diddigen kafarka wato abinda malam yake faɗa na harisi nake rubuta saboda abu rubuta nawa ya ƙare da haka yi haƙuri in samu in kwafe sannan sai ka tafi to haka muke muyo ana faɗin ilimi ana faɗin meye sunna ana tace maka ana baka amma sai ga mutum yana gengedi ko kuma yana wasan ko yana bige-bigen waya ko yana shira da wani ko wani abin da yake mai kama da haka su magabata fa haka suke wani daga zarar sun ji wani abu to kokari suke su taskace shi sun san cewa riba ce babba alkhairi ne wanda yake mai tarin yawa shi yasa al-imam sha'abi amir bin sharahil ash-sha'abi rahimahullah kamar yadda al-khatib bagdadi ya kawo cikin taqayyidul ilm haka ibnu abdul bar an-namari cikin jami'u bayan al-ilm wa fadli yake cewa idan sami'ta shay'an faktubhu wala fil ha'id in ka ji wani abu na ilimi to yi ƙoƙari ka rubuta shi ko da a jikin katanga ne ka rubuta kar abin ya kurce maka daga ba sai ka zo ka kofe shi da wannan tsarin ne fa da wannan tafiyar da wannan yanayin magabata ba suka tara mana abin da suka tara mana na sunnonin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mu duba al-a'amash tare da zafinsa da yanayin da yake ciki na tsanani da tsanantawa ga ɗalibai amma ka duba tarin almajiransa kuma ka duba tarin hadisansa babu wani littafi na hadisi wanda ba za ka samu hadisinsa a ciki ba wannan ne yake wuna maka ɗaliban sun yi haƙuri sun jure sun jajirce saboda sun san alkhairin da yake tare da shi to don haka dole in uwa mu jajirce mu tsaya a irin su maran da Allah ya ba mu yi ta musu addu'o'i na alkhairi Allah ya tsare musu imani Allah ya tsare musu ikhlasi Allah ya kara musu ilimi mai amfani Allah kuma ya tsare musu mutunci kuma Allah ya kare su daga shirin masu shirin wannan shine mafi karancin abin da za mu yi musu domin babu wani abu da za mu iya yi wani za mu sakanya musu babu don haka ba mai sakanya musu sai Allah subhanahu wa ta'ala tunda duk da ba abuci nake ba to amma na san an shiga rintsi kala kala shi yasa saboda labarai da suke zuwa mana a Kano wasu ma suke kiran shi malam da Imamul Barbahari wasu kuma su ce Ibn Taymiyyah lokacin sa wasu kuma su ce a'a a ai Muhammad bin Nasr ne al-Marwazi wasu kuma su ce a'a shi malam idan an duba kuma wajen jajircewa akan abin da ya fahimta na gaskiya tsoron mai tsoro razanin mai razani firgitarwar mai firgitarwa tawaye mai tawaye barazanar mai barazana ba ta sa ya ja da baya sukan mai suka to sai a ce kuma ibn hazamin ne to haka Allah yake yin wasu bayinsa yake ba su irin wannan kyauta da irin wannan baiwa to da haka dukkan waɗanda Allah subhanahu wataala ya azurta su da zantowa tare da irin wannan bayi to ba abin da za su yi in banda tsayuwa wajen godewa Allah subhanahu wataala ta fuskar aiwatar da abin da suke samu na ilimi daga su ire-iren waɗannan bayi din wanda addinin Allah ne gaban su kokarin dora mutane kan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan shine gaban su har ma wani malami daga cikin malamai yake cewa shi gashi dai alhamdulillah ya tara karatu to amma saboda yanayin da yake ciki na garin Kano idan ya dan fara samun rauni rauni da sako-sako yace sai ya turo a tarkato masa karatu kan mala sai je ta saurara sai ga ya dawo cikin hayyacinsa yace karatu kan mala yake turo ake kara masa sai ake masa malami ne babba yace dan ya dawo cikin hayyacinsa to kaga wannan farala ce kuma haka tsarin shi ilimi yake jinsa ga wani sai zanto ya fi tasiri gare ka ko da ka sani sama da kai kanka sai dai bayi na Allah subhanahu wata'ala Allah ke zaba yake ba su wannan baiwa din ta kiyaye abin da yake tare da su na ilimi wajen tsayuwa da aiki da shi raunin masu rauni bai ta samu wannan raunin ja bayan masu ja baya bai sa su ja baya su karaya har su kai ga tawili ko gudun kada a tarwatse a dare a'a daman yarda Allah suke nema fatansu shine Allah karɓi ayyukansu to da haka in uwa Allah ya mana ni'ima babba dole kuma tsayu wajen godewa Allah subhanahu wata'ala kan wato ainihin wannan ni'ima ne shi yasa da aka nemi in zo boci in yi tafsiri ita to gwada da aka ce tafsiri amma inda an ce in zo boci in koyar da sunna ne to sai dai in ce dai to sai dai in zo dai nima in sha sunna tun daga su mala amma tun da tafsiri ne to sai in zo in ku za ka yan uwa mu ji tsoron Allah mu daina rena matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu sannan mu daina rena matsayin malaman mu dan kawai zantowar muna tare da su a'a ba ƙananan mutane ba mutane ne masu girma masu daraja ba za ka gane haka ba sai ka je wasu wurare musamman ƙasashen larabawa ka tadda mutumin da fahimtarsa ya karatu ba ta kai ɗaya bisa ɗarin malam ba amma ka duba ƙimarsa kuma wajen mutanensa da mutuncinsa da kuma yadda suke tsayuwa da kula da rayuwarsa duk da ba mamaki in yazo yana karatu ka tada masallacin babu jama'a da yawa to amma kuma ta fuskar sanin waye shi to kuma wannan wani abu ne wanda yake abin kiyayewa amma mun sai ga duk da yake alhamdulillah akan samu ɗaiɗaiku cikin ƴan uwa wanda zaka samu suna kishin malamansu ba su so masu butulci ba duk da yake wannan ana magana ne game da ɗaya ɗaya ku amma mafiya yawa sai dai ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil to babu tsira kuma babu kubuta dole sai mun da cikin hayyacinmu mun yadda da matsayin maliman da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ta fuskar biyayya gare su cikin abin da yake bai saba shari'a ba da musu fata na alkhairi da kuma kyautata musu zato kada mu zanto kamar alade ko kamar guda ibn al-qayyim rahimahullah cikin madarij as-salikin bayna manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yana batu akan yanayin halayya da ɗabi'u da ake samu tsakanin mutane da kuma dabbobi dacewar ɗabi'u din wani sai ka samu gashi mutum ne amma kuma ɗabi'a ta tabbaci sai ke cewa wanda daga cikin mutane za ka samu ɗabi'a ta ɗabi'ar alade ce halayya sa halayya ce ta alade ta yadda za ka yi ta aikata ayyuka kyawawa nagartattu a ba zai kiyaye wannan ba ba zai gani ba amma ana samun wani kuskure shi kenan ya haddace zai kuma ci gaba da yadawa kamar yadda alade za a wuce da nama a wuce da kaza duk hankalinsa baya kai bai gani bai kulawa wanda ya tsuguna yake fitar da kazanta shi ya sa wa ido yana jira ya tashi je cinye jito haka wasu daga cikin mutane suke sheku sabi taimiyya yana yi wa in shi'a rabbi a lissafinsa min hajji sun nabawiya fi na ƙabi kalamin shi'a wal ƙadariyya yake cewa su 'yan shi'a abin da suke zagin sahabbai har ma suke kafirta wasu daga cikin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace a abin da yake faruwa akwai wani mutum shi zaka samu ɗabi'ar sa kai kamar ɗabi'a ta kuda yanzu kuda inda zaka kawo ruwa mai kyau ka aje zai wahala ya zo ya hauke sai in an samu sababin da yasa yace amma kana kawo kayan kazanta fa nan take zai zo ya hau kuma ya gayyato ƴan uwansa to wani zaka samu duk hadisan da malam ya karanta da sunnonin da ya karantar bai je ya isar ba bai je ya faɗa ba bai je ya ba da labari ba amma sai aka samu kuskure ana cikin karatu sai malam ya yi ashariya sai a ce kai ka nemi karatun yau ai malam har ashari to shi ma kuma sai ci gaba da yaɗawa sunnon da malam ya karantar a jiya kafin yau da aka yi ashariyar duk bai haddace bai je ya yada ba amma wannan tuntuban da aka samu kuma shi zai haddace sai ya ci gaba da yadawa kamar yadda kuda zai zo ya fada kan wannan kazanta kuma ya gayyato yan uwansa su ma su yi tarayya shi cikin wannan kazantar to haka wasu mutane suke to tunda Allah ya ce da manzon Allah shi aka saukarwa da wahayi din na alkur'ani shi aka turo a matsayin annabi manzo zuwa gare mu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah ce wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah ce Allah shine wanda ya karfafe ka da taimako da kuma mu'mine to ashe dole sai mun karfafa su malam da addu'a da tunaninmu da karfinmu da dukkan abin da Allah ya hore mana dan ciyar da wannan tafiya ta yada sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam gaba wanda wannan shine alkhairi shine riba in ya zamana za a iya samun mutum yayi tafiya ta dubunnan milamilai akan ya samu sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kai kuma gashi a cikin gidanka amma cikin ɗakinka banka ake da ita ba ka da wani hanzari idan ya zama da jabi bin abdullahi al'ansari radiyallahu an kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari mu'allakan da sigat jazan kitab il ya kawo shi ko musulan cikin al'adab al-mufarad haka al-imam bin hanbal ya kawo shi musulan cikin musnad nasa bi isnadin hasan jabi bin abdullahi abu abdullahi al'ansari yana zaune a madina ya fa samu labarin cewa abdullahi bin unais yana can sham akwai wani hadisi tare da shi na annabi musulma tsakanin madina da sham a lokacin akan raƙumi ma mai tafiya ko doki mai tafiya tafiyar wata guda ce to a lokacin ba abin tafiyar kuma ba ba, ba kudin tafiya haka yi ta tara kuɗi har ya mallaki kuɗin da ya siya abin hawa ya kama hanya ya tafi ya ji hashar ya nufa ta gidan abla bin unis radiyallahu anhu ya ce da mai tsayuwa a bakin kofa ka je ka ce jabir ya zo ya shiga ya gaya masa ya ce wani jabir jabir bin abdullah ce eh jabir bin abdullah ka gaya masa shine a yana gaya masa ya fito rungume shi ya ce a'a mu shiga daga ciki ce a'a ai abin da ya kana ko wani hadisi na ji cewa akwai shi a wurinka to ina tsoron karka mutu kafin ni ko ni mutu kafin ka ban ji hadisi ba da haka na zo ka gaya don haka sai ya gaya masa sai ya gaya masa gashi yanzu kai kuma kana jin hadisin za a tayi bayi gaba ɗaya suna tsirara ba kaciya kana ganin wani abu ne mai soki malam ya karanta maka to wannan hadisin shi jabi sai da ya tafiyar wata guda daga madina zuwa zuwa sham akan ya same shi to dole in uwa mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu yi riko da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam bisa fahimtar magabata na kore kada mu rudu da yan bid'a kada mu rudu da yan son zuciya a'a mu tsayu wajen koyon sunna din da saninta da kuma aiwatar da ita wanda wannan shine tsira kuma shine kubita don haka ba zan tsawaita ba daman na ce karatu na zo in ji don haka zan tsaya a nan in samu wuri in zauna in saurari karatu wa bi hadha al-qadar kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh malam ya gama mana karatu ai gaskiya إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أنواع مسلمين من أقول يا الله ملوكك سركي da ya azurta mu da irin su malam alkasim da farko ya ce ba zai yi karatu ba amma ya yi karatu domin abubuwan da ya kawo a tarihance a ilmance ba abu ne karami ba kusan duk maganan da ya faɗa yakan yi ishara zuwa ga marje ko masdar inda maganan take in wani asar ne ko wani hadisi ne yakan faɗi isnadinsa in ma sahihi ne in ma hasan ne kuma abin da magabata suke kenan kuma abu ne mai wahala wannan rike isnadi rike matsayin hadisi ɗin ko sahihi ko hasan ko da yana da wahala kwarai da gaske yana cikin abin da ya gajiyar da magabata Allah saka da alheri a cikin maganganun da ya ce da su ƙarfafa mu a'a mu ya kamata mu karfafa su kun san dalili akwai wata baiwa da Allah ya yi masa ya yi wa irinsu amma mu bai mana ba shine haƙuri da juriya wajen tattaunawa da munakasha da waɗanda aƙidunsu ya saba ma abin da muke kai kuma ya jure a ci gaba da yi a yi yau a yi gobe to ni gaskiya ban cika juran wannan ba wani lokacin na ka zama kamar imamu malamin ce a fitar da shi ta windo amma shi baya haka akwai kasadinsa na mukabala da suka yi ina jin yawanci kuna da shi ko da suwa eh da jabar bayan haka da suwa da almajiransa yan shi'a na saurari kasa ɗin gaskiya ya yi haƙuri domin ba mai haƙuri ba ba da zai iya hakan nan ga gaskiya ɓaro-ɓaro mutum yana ganinta amma ya rika kewaya mata ya gina kawo shi buhat don ƙin gaskiya don son ɓadda magoya baya amma duk da aka yi haƙuri ya daure aka ci tafiya har masu sauraro suka banci inda aka sa gaba to gaskiya ba kowa ke da irin wannan ba a magabata kamar irin su imamu abu hanifa imamu shafi'i suna da juriyan mukabala to in za mu kamanta shi mu kamanta da irin su amma imamu malik bai cika juriyan muƙabala ba don shi inda ya nuna ma gaskiya ka to shi kenan sai ce a fitar da shi kawai kamar yadda ya faru lokacin da wani yake masa tambayan eh, kaifiya na istiwa'i ma malik bai jure ba da ya masa bayani a takauce kawai ya ce a wannan dan bidiya ne ku fitar da shi kawai kuma ka fitar da shi to kaga irin su imamu shafi ma ba abu hanifa suna da juriya to gaskiya shi ma malam kasim yana da juriya irin wani a wannan zamani namu kamar yadda kuka sani shi'a tana yaduwa musamman a tsakanin matasa kuma tana da bukatan a tattauna tattaunawa na ilimi kuma in ba ka yi bincike ka yi bahasi ba wala ba za ka yi tattauna da su ba domin su ma suka sun duk wani shubha da za su kawo sai sun yi bincike a kai kuma wani abun ma da zai baka mamaki littafafanku littafanmu da muke gadara da su na ahlus sunna din shi suke kokarin su ma su kafa mana hujja da shi kamar da muke kokarin mu ma mu kafa musu hujja da littafafansu da suka yadda da su na shi'a to kaga kenan abun yana bukatan karatu ka karanta nasu ka karanta namu sai za kullu nake ga muku duk son ka da sunna ba za ka iya tafiya a kanta ba ka kare ta sai ka yi karatu gaskiyar magana in ka ki za a kwace gaskiya a baka ƙarya ka karɓa saboda rashin karatu to gaskiya irin waɗannan kasar da su malam kasar suka yi na munakasha muƙabala akwai buƙatar mutane su neme su kamar da na faɗa kwanakin ba domin neman sa kaman wani abu ne an maka shuka an maka noma abinci yayi an girbe an shuka an zo an dafa maka me rage maka sai ci to wallahi haka ne in wasu abubuwa ne wanda bincikenka da ka dade baka kai musu ba amma daga gashi na cikin lokaci guda a munakashin da aka yi an kawo maka ga sunan littafi ga nan ba ga komai kawai an gida riga an gama maka aiki kuma wani abu ne mai wahala ba kowa zai iya ba sai sa yawa yawan malamai ba su hada da munakasha don a nukta ɗaya kaɗan za a iya zamar da kafarka kana da sanin a nuna baka da sani kuma dama su waɗancan abin da suke nufi su nuna cewa baka san komai ba ƙoƙarin su kenan yawwa su nuna cewa baka san komai ba in an cewa baka san komai to in ka faɗi magana ba ta da kima an fatawa ka ba ba ta da kima to kun ga dole mu tashi kamar yadda suke kokari mu ma mu kokari irin wannan mu yi bincike a littafafan sunna don kare ka ni da tafi a bincike a littafafan su don mu gano me suke daidai wanda suke ba daidai ba don mu bayyana mu al'umma wannan shine babban jihadi yau da matasan nan da muka yi asaran su in nace matasan da muka yi asaran su ko riga kun sani wanda suke da hamasa ta addini amma kash babu ilimin addini suka ci da zuci aka ji ake ta kashe mana su ake ta mana asaran su wanda Allah ji kan malam Jafar yayi ishara da wannan Muhammad Awal Albanin Zaria ya yi ishara da irin waɗannan abubuwa. Cewa babban jihadi a wannan zamani namu ba kamar neman ilimi da aiwatar da shi, neman sunna da saninta da aiwatar da ita. Wannan jihadi ne babba a gare mu, amma matasan nan ba su ji wannan nasihohi da aka yi musu ba. Wannan ishara duk da aka yi musu ba su karɓa ba yau ga halin da muke ciki. Yau ta kai ma in ka je irin su Maiduguri irin su Yobe. kana kokarin kafa sunna kyaman ka ake yi ana jin tsoron to kada ba irin wannan sunnan ce ta jiya wanda ta zo sai ta sa akai asaran dubban rayuka wasu suka bar gidajensu wasu na nan ba ci ba sha sun zama yan gudun hijira sun zama yan gudun hijira a lokacin da muna cikin ƙasar da akwai ga mai son sunnan ga mai son addinin amma yadda ake alola a ilmance bai sani ba yadda ake sallah a ilmance bai sani ba mun dauko waɗannan abubuwa ana ta yi wasu suna yi a Kano wasu na yi a Zaria wasu na yi a Sokoto na yi a Bauchi wasu na yi a Gombe ana ta kokarin farfado da sunna dinan kamar yadda malai faɗa bai wanda aka samu yanzu shekarun bacin ba a samu ba ku duba yan boko mu yanzu kaga mutum ya kai matsayin tarfesu ya matsayin doctor amma wallahi a lola bai santa a ilimin addini ba saboda ba samu irin wannan karantarwan ba can kawai almajiran batura ne kawai tsantsa makarantun islamiyya din nan babu balle na mata babu to amma cikin yan shekara 30 din zuwa 25 aka samu baka fara samu ɗaliban da suke zuwa Madina suna zuwa kasashen waje suna karanto suna suna suna karanta suna zuwa suna karanta ana barbado da matasa ana sa mutane kishi na ilimi ba kishi na a masa da rashin ilimi ba kawai waɗannan yara suka taso yau ga halin su suka saka mu tafiya ta fara tafiya an zo an mai da hannun agogo baya a maida hannun agogo baya har ta kai ma yanzu a inda na faɗa da su mai dubu suna ne wanda ya tsaye da suna kyaman su ake kuma su suka jawo mana waɗannan ci da zuci ko ba ci da zuci ba yaran nan lokaci guda suka mai da kansu malamai suka dinga ba da fatawoyi fatawoyin da ya saba wa magabata ai kun tuna lokacin da waɗannan guguwan ta taso ko yaran da suna nan suka dinga ba da fatawa kai amfani da makilin ma haramun ne kai amfani da mai ma haramun ne suka dinga halatawa da haramtawa halatawa da haramtawa suka dinga yi to gaskiyar magana kamar yadda malam ya faɗa mu kimanta ilimi mu kimanta malamanmu wato ya taɓa mu wani guri da yake mun ƙaiƙayi ne wadda kuma dr ahmad bai mutu ba ya yi wannan magana malam jafar allah ji kansa ya yi wannan magana albani ya yi wannan magana shine cewa ɗalibanmu ɗaliban da suke kiran kansu ahlus sunna gaskiya suna da ƙarancin ladabi suna da ƙarancin menene ladabi daga mutum ya dan fara samun idansa ya dan fara budewa a karatu to shikenan kuma sai ya dauki malaman sa matsayin jahilai karshe ma kuma kile kama fada da su wannan ba daidai bane in muna so mu samu albarkan ilimin mu dole mu girmama na gaba da mu ko harafi ɗaya mutum ya karantar da kai yana da miza a kanka na ka mutunta shi ba ka mozanta shi ba Allah ya akwai wasu ɗalibai namu nan ban son ambata ba wannan masallaci namu ya yi ƙura ya yi datti wadda shekara guda ba mu tsabtace shi ba ɗaliban nan a nan masallaci suke kwana muka sanar kusan sati guda muka yi muna sanarwa ce muna so za mu yi sanitation dan lokacin da muka kira wasu zo su wanke mana sai suka ce mun ba da dubu saba'in share masallacin ta to abinda mu abinda za mu iya dubu saba'in din da mu sayi mai a janareto mana mu sayi ruwa mutane su sha mana mu sayi abin buɗe baki mana mu mu zo ni da kanmu rana ɗaya da mu yi na yi sati guda ina sayarwa wallahi mala abin bakin ciki ɗaliban da suke kwana a nan ba su zo bakin zuwa su kai muna wuce suna wucewa suna mana dariya muka wuni a nan muna aiki sai na tuna mu makaranta ne ta almajiranci da iyayenmu suka saka mu irin makarantar allo wadda ake yi ta mu kira ta a gargajiyance za mu je mu wuni a gonar malamin mu muna noma mu dawo mu ɗauki kwano mu tafi bara ba abinci amma duk da haka muna kimanta su muna darajanta su amma yau malamin ka bai da gonar da aka je kai masa noma ma ba za ka je ka ɗauko masa ruwa ba ka karantar da kai ya karantar da kai ne kawai ka tafi abin ka je ka nemi abincinka ka nemi abinka amma share masallaci a kira ka ki zuwa tsakani da Allah a kira ka ki zuwa kuma kamar yadda malam ne ya faɗa za ka daɗe kana karantar da alheri ka karantar da alheri guda tara ka yi kuskure guda ɗaya matsayinka na ɗan adam kullum na adam khata ka yi kuskure to ɗayan nan shi zai kama ya je yana ɓacinka kwaya ɗaya ɗin nan duk alheri guda tara ɗin nan ba ruwansa gaskiya mu ji tsoron Allah yau yawan malaman da suka zo nan Allah suka yi ishara da irin waɗannan abu jiya malam Salisu Sulaiman ne gide ya kawo ziyara nan cikin maganganun su akwai irin wannan akwai irin waɗannan saboda akwai bukatun gaskiya mu gyara mu gyara mu gyara sunna dinnan tana da tsada kamar yadda malam ya faɗa mutum zai tafiya milamilai masu yawa kan neman hadisi ɗaya tak hadisi ɗaya tak akwai bayan ana suka tare daga madina har masar suka je neman hadisi wasu a sham suka sha wahala wasu a jaki wasu a raƙumi har abin mu muka zo muka same shi cikin sauki kawai daga sayi littafi a kasuwa kawai ka zo ka gani amma duk da ka ba ba ma kimantawa saboda ka muci tsoron Allah malam Allah saka da alheri wallahi ina karfafa maka gwiwa irin hakurin da Allah ya baka da juriya wajen munakasha da fito da gaskiya kuma Allah taimake ka kan wannan abin da kake dan ba kowa zai iya wannan ba ba kowa zai iya wannan ba gaskiya yawa abu ne wanda su irin shekul islami ne taimiya shi suka dinga gogorma irin wannan shi suka dinga gogorma da shi kuma ta sanadiyan haka waɗansu da yawa suka gane amfani ita wannan munakasha ko da shi wanda kuke da shi bai gane ba to insha Allah da samu a karkashin sa wasu su gane ko ba gane amfanin abun ba yawwa haka wannan aiki jihadi ne babba jihadi ne babba wanda ba kowa zai iya yin wannan ba sai wanda Allah ya taimake shi kuma yana ba su wallahi ba kai sai kai munakasha ba sai kana ba su sai kana bincike ka leko can ka leko can ka leko can ka leko can abinda ka faɗa ka kare abinda wani ce ya faɗa in akwai kuskure ka samu masu karantarwa yana da kyau ka ziyarce su ziyartar ɗin ne kan ƙara zumunta da ƴan uwantaka yanzu ni na tashi na je Kano a tsari na magabata lalle ne ya kamata in na je karantarwa ko aka gaice na abu lalle ne ya kamata ni ma in je in ziyarce shi wannan kan ƙaro dankon zumuntaka da ukuwa islamiyya kada ya ji na zo gari na yi muhadara a masallacin wani ko na yi kaza na zo na fita kaga nan ban yi daidai ba to kaga abin da ya din nan ya yaki shedan ya kawo mana ziyara ba mu ji ya zo kawai ya tafi ba kamar yadda Dr. Sani ji rijiyar lemu shi ma yi wannan Allah saka mu yadda ya zauna inda ka zauna haka zai zauna sai kawo mana ziyara kuma ɗalibai suka amfana da abin da ya faɗa muka ji daɗi ni ma na tashi na kai masa ziyara ya ji daɗi to irin wannan ko da akwai wani saɓani saɓanin yakan kau don tazawur yakan kawo taƙaro domin adamu tazawur yakan kawo menene taba'ut kuma kamar yadda na faɗa jiya baya da za a ce kana karantarwa ina karantarwa a ce ba a samu saɓani tsakaninmu ba ai ba zai yiwu ba dole za samu saɓani to amma sabanin da yake tsakanin ahlus sunna bai kawo gaba bai kawo kiyayya abu ne shay'un adi tabi'i an biya bara tsakanin sahabbai tunda dama duk bukatan mu dai me burin mu sunnan ta kahu ta je ko ina in ni na da sunna ina so mana alƙasin ya da sunna in ni na so zo mu jaddadi na Bauchi ina so zo mu jaddadi na Kano mujaddadi na sunna mujaddadi na alheri ba mujaddadi na sharri ba dan ana samu mujaddadai a lokaci guda da yawa a karni guda ba ya lalle za a samu mutum guda a wata nahiya ko a almuhimmu dai sunna na a jaddada ta wa matanmu da mazanmu su rungume ta kuma ita ce abin yi dama kamar da ya kawo cewa imam albar bahari ya ce musulunci shine sunna sunna shine musulunci ashe kaga duk mutumin kirki dole menene ya dangana kansa zuwa ga menene zuwa ga sunna don ba sunna baya musulunci an gane wannan malamu ba wani abin da mu karantar da kai ka karantar da mu yawa ba wani abin karantar da kai amma na kana daga hannu eh bismillah na'am ziyarta eh dalibai wannan gaskiya ne gaskiya ne yawa kuma yakan rage sabani tsakanin su kansu dalibai din yau an gamu tare da malam kasim ai ba wanda ya dauko magana sai kawo ba da yake magana ya kawo masa kaga amfanin ta amma haka san tsakanin mu da shi babu alaka to shike da nan kuma shedan zai samu kofa eh sai ta tsegumi kuma shi ke bata tsakanin yan uwa da yawa shi ke batawa Allah ya saka alheri na'am malam yawo har lokaci yayi malam yawo bismillah saura minti malam yawo bismillah wa alaikum to malam yawo kai kana shigowa cike kuma kaje ka labe a waje a malam yawo eh ribaɗi ne ta yi mana da masu ribaɗi malam ya yi malam shine ta tawo mu ko za su mana ribaɗi to malam ya bismillah ya taba maka inda yake maka kai ko to sai ka sosa na'am ka sosa to tunda ya taba yawa na'am da ko ladabi eh dalibai to kai a wannan na'am na'am na'am ya sa su farfado su farfado mala wallahi mala Allah ya saka a gurguje da malam jiya Suleiman Ningezo na tuna masa abin da wani ɗalibi ya yi mu anan gayyata na ƙungiyar izala ta awazinta na ƙasa na amsa na je ni wallahi bawan Allah na dalibin nan guri ne ya dinga zagi na wadan ne na je zagi kace masa to yau ko kirista suka suka yadda ni a matsayina na musulmi in je wurin su masa musu wa'azi ba zan je ba sai in je yan shi'a suka kawo mun ni ziyara na na istiqbalin su suka je suna zagi na ta to yanzu wafat ga wafat na sakif sun kawo manzon Allah ziyara a masallaci ma ya sauke su to saukar su da masallaci bai mai da shi kirista ba sai ni da yan shi'a sun ziyarce ne mai da ni dan shi'a wato ɗaliban mu ba su da hangen nesa yau mutum ya san aqidanka amma duk da haka ya kawo maka ziyara saka mutu zai ka girmama idan manzo Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim sayfahu ko manzo Allah nan bai bai rarrabe ba yace ka wanda imani da Allah ke bai girmama bakonsa bakon nan musulmi ne ba musulmi ba in dai in dai bakonka ne ka mutunta shi to amma ɗaliban mu san haka ba saboda ka irin ziyarar da kuke kawo mai yiwuwa ka san kullum mutane sun fi son bakon fiska bakon sauti mai yiwuwa irin ziyarar da kuke kawo kuke faɗa musu mai yiwuwa kila su yi aiki da shi muna fata kamar da malam ya'u ya faɗa yawwa amma ni wallahi na'am eh na'am na'am na'am Allahu Allahu akbar ka gani ai Allah yakan sanya ilhama a tsakanin zukatan masoya sai ga magana ta tafi daidai sai ga kaman an zauna ne an yi an tattauna ko an yi mitin saboda haka nan gaskiyar magana ni a shirye nake duk wanda ya kawo min ziyara da mutunta shi yawwa ko da ba musulmi bane kuma zan yi fatan ya karɓi musulunci din ba shikenan ba amma bai kamata a ce dan mun karɓi baki ku shiga Facebook kuna kuna aibanta mu kuna faɗa ma duniya ba daidai bane wannan a ce sai wasu sun sun zo da ba ɗaliban nan ma suna mayar muku da martani ba daidai bane Allah to kai ne na ƙarshe kai ne na ƙarshe malam eh a gurguje tarbiya na ɗaliba eh eh mal eh kana ba da shawari na islamiyoyi darasi na ladabi tarbiya a yanzu ma ina jin kaman ma'aikatan ilimi ma ta ƙasa ina jin tana son cewa da a shigo da wani syllabus na tarbiyya musamman ma irin yawan sace-sacen dukiya da ake yi a ƙasar nan na rashin tausayi na rashin imani ba kishin ƙasa ba kishin al'umma to lalle ya kamata a sa wani darasi na tarbiyya ko da abokance ɗin ma za ga ko da tura irin sace-sacen da mutanen suke ba sa irin wannan to abun bayan wanda a ƙasa ba a yi to a majalisi na ilimi ma kusan babu wannan kaga akwai bukata a sa darasi na na tarbiyya malam Allah saka da alheri malam Allah ya biya Allah hada kamar yadda Allah hada fiskokin mu ana Allah hada mu gidan aljanna Allah hada gidan mu aljanna yadda ka zo bauchi lafiya Allah mai da kai gida lafiya abubuwa da aka karanta na alheri Allah ya sa mutane su amfana da shi subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka yan uwa musulmi sai da daddare Allah ya saka da alheri yawa malam bari muna kaka ko eh a ba sa yi ba sa yi mun samu matsala a yasa da tayi ban so tashi ba saboda maganganun malam da yake ina